إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون وعد الله عز وجل والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد وعد أنه سيري الخلق جميعا آياته في مخلوقاته في السماوات والأرض حتى يتبين لهم أن الله عز وجل هو الحق وأنه وحده بيده مقاليد الأمور لا شريك له قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أيها المسلمون مخلوق من مخلوقات الله تعالى يكاد يكون من أصغر ما خلق الله تبارك وتعالى لا يرى إلا أن يكبر وهذا المخلوق يعطل ويوقف كل شيء وحديث الناس في هذه الأيام عن هذا المخلوق الصغير وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أيها المسلمون لم تكن كورونا بدعا من الأوبئة والطواعين بل كانت في الذين من قبلنا ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل الطاعون بلاد الشام وفقدت الأمة الأشياخ من الصحابة مات فيها أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وفضل بن عباس وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها المسلمون فما يقع اليوم من مصائب والأمراض والأوئبة فمما جنت أيدينا وكسبت أيدينا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك فلا بد من العودة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فمثل هذه الأمراض الفتاكة عذاب للكفار والعصاة والفجرة والمنافقين لكنها رحمة للمؤمنين ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون فقال إنه عذاب يبعثه على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين عباد الله توبوا إلى الله تبارك وتعالى فإن النازلة التي نزلت بالبشرية ليس لها من دون الله كاشفة وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أيها المسلمون فشو الفاحشة في الناس مؤذن بظهور مثل هذه الأوبئة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا رواه ابن ماجه وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله أيها المسلمون لا شك أن هذا المرض يستدعي منا أخذ الحيطة والحذر وأن نتبع فيه ما يذكر ما يذكر أهل الذكر في هذا الباب من الأطباء بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawali kuma Allah subhanahu wata'ala baya saba alƙawali Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawali kan cewa zai gwada ma bayin shi da halittun shi ayoyi a cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke da kwai a sama, da halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke da kwai a ƙasa, har sai mutane sun gano cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne. Har sai mutane sun gano cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai damƙa, har sai mutane sun gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke jujjuya al'amurra, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ƙallawa inda babu gaba. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim da sannu Musa Allah subhanahu wa ta'ala a nan gaba za mu nuna ma mutane ayoyinmu waɗanda ke nuna girman ƙuduranmu waɗanda ke nuna cewa mu masu iko ne akan komai za mu nuna masu waɗannan ayoyi a cikin halittun sama da ƙasa da karan kawunan su ma a halittun kansu har sai sun gado cewa lalle Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne Allah ya ce wai bai ishi ubangijin ka subhanahu wata'ala shi mai bada shaida bane akan komi ya ƴan uwa musulmi akwai wata halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wadda wannan halitta tana daga cikin mafiya kankantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wadda wannan halitta ma ba a ganinta sai an sa na'ura bayan an sa na'ura ma sai an girmama ta kusan bugu dubu shidda sannan a ga wannan ainihin kwaya halitta ba komi bane ita ce wannan annoba ta corona wadda muke ciki wadda muke roƙo Allah subhanahu wataala ya ɗauke mana ita ya ƴan uwa musulmi wannan halitta da ubangiji subhanahu wataala yi ta tsaye da al'amuran duniya baki ɗaya cak ta dama ma kowa lissafi ta hana kowa ƙarawa gaba ta sa duniya ta yi tsaye cak wannan ba komai bane ba dan Allah subhanahu wataala ya nuna mamu girman kudura ta dan Allah subhanahu wata'ala ya nuna ma mu ba kowa bane ba idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi kama mu Allah subhanahu wata'ala yana da runduna shi da kanya yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan tanadin rundunar ubangiji subhanahu wata'ala sai shi kadiba kaga wata kwaye cuta ce wadda duniya ta zo ta addabi duniya ta zai mai ma duniya alakakai ba wanda ya san me ke faruwa ta zo kuma ta ina za a kamuwa ta ina za a karowa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ke da iko akan komai kuma gare shi ya kamata mu koma dan ya yayi mana wannan annoba ya ƴan uwa musulmi wannan annoba idan ka kalli tarihin dan adam idan ka kalli sunnar Allah a rayuwa ba ita ce annoba ta farko a duniya ba Allah subhanahu wata'ala lokaci zuwa lokaci zamani zuwa zamani Allah subhanahu wata'ala yana nuna girman kudura tai mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi hijira aka koma Madina Allah subhanahu wata'ala ya jarabci sahabbai da yawan rashin lafiya da yawan masassara da yawan zazzabi sahabbai da yawa manya-manyan sahabbai irin sa abubakar suka kamu da wannan rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala bai ɗauke ta ba sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu sama ya addu'a sannan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke ta duk da cewa wancan abin ba za ka kira shi annoba ba amma rashin lafiya ce wadda ta zamanto ruwan dare ainihin gama gari kowa sai da ya ɗanɗani wannan ainihin kuɗa tai idan muka duba ya ‘yan uwa a zamanin umar ibn al-khattab a shekara ta sha takwas bayan hijira bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara takwas an yi annoba a ƙasar sham wanda lokacin da aka bude garin baitul maqdis sai mutanen suka ce su ba za su bayar da ke makullin baitul maqdis ba sai ga umar umar ibn al-khattab ya tashi ya zo aka zo aka ce ana annoba a wannan gari umar ibn al-khattab ya nemi ya shiga sahabbai suka hana ya shiga aka zo umar bin khattab ya shawarci sahabbai mu shiga ko kan mu shiga a ƙarshe umar bin khattab ya shawarci dattijai manya manya daga cikin sahabbai sai suka ce abinda muke gani ka a shiga ana nan sai ga abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf yana zuwa ya ce me ake tattaunawa aka ce ga abinda ake tattaunawa wai a shiga ƙasar sham ko ka a shiga abdurrahman bin auf ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba a gari kuka shiga kakku hita in kuma ba ku shigo ba cikin garin kakku shiga sai Umar ibn al-Khattab ya ce to ba za mu koma ba ba za mu shiga ba Umar ibn al-Khattab ya koma gida to a wannan annoba ya ƴan uwa da aka yi manya manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annobar ta tahi da su irin su Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda annabi ya ce shine amintaccen wannan al'umma irin su Mu'adh ibn Jabal irin su Fadl ibn Abbas irin su Sharhabil ibn Hasana irin su Yazid ibn Abi Sufyan wannan duka manya manyan sahabbai ne daga cikin sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma guguwar wannan annoba ta tahi da su a shekara ta 218 bayan hijira an yi wata annoba shi ma a ƙasa alƙahira a Masar ita ma ta hallakar da mutane da dama a shekara ta 228 an yi babba annoba a garin Azerbaijan ita ma ta hallaka al'umma da dama a shekara ta 446 bayan hijira ita ma an yi wata annoba wadda Imam Zahabi ya ce ita annoban ma kala biyu ta haɗu ga annoba ga fari ga yunwa yace wa kana alqahatu aziman bi misr bil andalus aina wa bil andalus yace an yi fari a ƙasar masar da kuma andalus spain kenan a yau yace ba a taba ganin annoba mai girma ba irin wannan annobar da aka gani a wancan lokacin yace har sai da ya kai ma wa baqiyatul masajid mughlaqa bila musallin masallatai suka tsaya ma ba wai to akai arya masalla a'a mutane da kansu ma suka kaurace ma masallatai saboda girman annoba da yawan mace mace ba wanda ya isa ya shigo masallacin wannan duka girman annoba ne ya ƴan uwa ashe mu yi ta roƙo Allah subhanahu wataala lafiya mu yi ta roƙo Allah subhanahu wata'ala zaman lafiya a shekara ta 749 bayan hijira shi ma an yi wata babban annoba wadda ita ma ta samo asali daga ƙasar China wadda tana tasowa daga ƙasar China ita ma ta addabi duniya baki daya wadda har babban malamin na marubuci shine Ahmad ibn Ali al-Maqrizi yayi littafi wanda ya same as-suluku li ma'rifati duwalil muluk a wannan ciki yake bayani cewa wannan annoba da aka yi shekara ta 749 ya zamanto a duk kullum mutum dubu goma ke mutuwa aka zo adadi ya hauru kullum mutum dubu goma sha biyar aka zo adadi ya hauru kullum a duniya mutum dubu ashirin kullum abin yake hauhawa ya ce hatta ma babu gidan gawa a gidan wankan gawa a duniya domin duk inda ka je gidan wankan gawa masu gina kabari a basu kuɗi ko su yi wankan gawa suka koma suna ta ɗau ifi sabilillahi domin gobe kai ma yi ma za a yi a gina kabari ma ya zama wahala sai ya zama to aka gina rami ɗaya sai abinda mutum mutum arba'in mutum talatin cikin rami guda saboda girma annoba yake cewa wannan girma annobar ta kai hatta kifa kifaye a cikin teku mutuwa suke tsuntsaye a sama idan ya tashi yana iskan wannan annoban na bugunya daga iska ne ke bugunka daga ya fara sai ka fara haɓo kai ka fara zubar da yawu shikenan sai mutum ya mutu wannan annoba ta yi bala'i ta kai har ta kai hatta dabbobi a daji mutuwa suke yi ba don komi ba wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi don ya nuna ma mutane aya al-imam al-maqrizi yake cewa a iya wannan lokacin annobai wa batalatil afrah wal a'ras min bainin nas ba a taba samu wanda yayi biki ba ko aure a wannan tsawon lokacin wannan annobai yace ba a samu wani ba wanda yayi yace wastaqarra annahu ma wulida ahadun fi hadha al-waba illa mata ba'da yawmin illa mata ba'da yawmin aw yawmayn in aka aihi jariri ma a wannan lokacin na wannan annoba bayan kwana ɗaya ko kwana biyu wannan jaririn sai ya mutu kuma uwa ta ita ma sai ta bi shi ta mutu wannan duka annoba ce ya yan uwa wanda duk ya karanta tarihin musulunci ya san malamai sun yi rubuce-rubuce wannan al-imam ibn hajar asqalani ya yi bayani kan annoba wadda ta faru a shekara ta 833 wadda wannan annoba shi da kanya sai da ta hallaka mai 'ya'ya'yan mata guda hudu wannan annoba ta taida su dalilin wannan ma ya rubuta shahararren littafin ya bazulul ma'un fi fadlit ta'un saboda wannan girman wannan annoba da aka yi a wannan shekara shi ma ainihin yake cewa da annoba ta faru shugaba wanda ya ce shi ne amirul mu'minin a wancan lokaci ya tattar malamai ya ce meye mafita kan wannan annoba suka ce mafita kan wannan annoba abubuwa ne guda uku abu na farko kowa ya tuba ya koma ga Allah abu na biyu a yi umarni da kyakkyawa a yi hani daga mummuna malamai da ɗaliban ilimi masu karantarwa su ƙara zage damtse wajen da'awa wajen kiran mutane kan a aikata abin da Allah ke so a nisanci abin da Allah subhanahu wata'ala baya so a tallafa masa a ƙarfafe su sannan kuma ya zamanto duk wanda ya cuci wani ya mayar da zalunci kai tsakaninka da matarka akwai zalunci ka nemi ta yahi ma ita ma ta nemi ka yahi ma ka yahi mata tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da yaran gidanka tsakaninka da mai aiki ka tsakaninka da waɗanda ke aiki samanka duka kowa ɗinmu mu koma ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar gani za a tunkuɗe annoba amma ya ƴan uwa ba ana tunkuɗe annoba bane ta hanyar shirme ta hanyar labari wanda baya da ainihin mafaɗi ta hanyar ainihin abin da zai rugurguza aƙida irin yadda abin da ya faru a wannan zamani namu wai a maganin annoba shine wai akwai wani gashi cikin suratul baqara wai idan aka wanke kaga matsalar da ke da kwai in annoba bata hallaka mutane ba sai a sa aƙidar mutane ta tahi wanda duk annobar da za ta faruwa ba ta kai girman aƙida mu mu riƙe addinin mu domin duk annobar da za ta samu na a duniya makurarta ta sa ni in rasa duniya amma idan aka taba addini idan aka taba aƙida za ka rasa duniya ne ka rasa lahira kaga ka yi hasara don haka ya ƴan uwa mu riƙe addinin mu mu koma ma Allah subhanahu wataala ya ƴan uwa musulmi duk abin da muke fuga yana faruwa a duniya na tashin shashina da masifu da annoba da kaza ba komi bane ya ƴan uwa laifuffukan mu ne da muke ma Allah subhanahu wataala saban da muke ma Allah subhanahu wataala ne abinda hannayen mu ne suka aikata domin inda Allah subhanahu wataala ba dan rahamar Allah ba ba dan alƙawalin da Allah ya ba ba zai halakar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halakarwa ta gaba ɗaya ba da mu yanzu kawai mun zamanto ainihin kundin tarihi amma Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir duk abin da kuke ga yana samun ku na fitintunu da masihu da tashin hankali da annoba da kaza Allah ya ce abin da kuka aikata ne dan ma ina yahe laifukan da yawa ba duka nake kama ku da su ba Allah ya ce da duka nake kamawa da ku to Allah subhanahu wataala da bai bar mu a bisa duniya ba Allah subhanahu wataala yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr banna ta bayyana a sarari da teku malamai suka ce ma'ana zahar alfasadu fil barri wal bahr ma'ana banna ta yada a sarari a ko ina babu inda ba a saba ma Allah subhanahu wataala babu inda ba a banna to wannan banna da ake yi Allah subhanahu wataala kuma sai ya kama mu da laifuffukan mu don haka ya ƴan uwa mu koma ma Allah subhanahu wataala mu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala ya kawo mana wani abu na ibtila'i da jarabawa abinda ake so mu dauki darasi da izina shi yasa Allah yake cewa falaula izja'ahum ba'suna tadarraw ina ma lokacin da jarabawa mu ta zo lokacin da azaban mu ta zo lokacin da ibtila'i ya zo ina ma a ce mutane sun kaskantar da kansu ga Allah sun tuba sun koma ma Allah subhanahu wataala Allah ya ce walakin qasat qulubum sai dai kash zakatansu sun kekashe an ki a koma ma Allah subhanahu wataala wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun kuma shaydan ya kawata ma mutane abin da suke aikata na saban Allah ya ƴan uwa musulmi irin waɗannan cututtuka na annoba azaba ce ga kafirai azaba ce ga masu saba ma Allah azaba ce ga munafikai amma rahamar Allah subhanahu wataala ce ga mummuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ummuna Aisha ta tambaye dangane da annoba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azaba ce da Allah yake aika ta ga wanda ya ga dama daga cikin bayin shi sai ta ce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faja'alahu rahmatan lil mu'minin Allah sai ya sanya annoba ta zama rahama ga mummuni to duk wani musulmi wanda yake wannan annoba ta shahe shi tana zamantowa rahama ce gare shi duk wani musulmi wanda wannan annoba ta zamanto dalilin ajalin shi insha Allah ta'ala ana kiddiga shi cewa yana da ladar shahidi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna don haka ya ƴan uwa musulmi mu tuba ga Allah subhanahu wata'ala domin babu wata annoba babu wata fitina babu wata musiba da za ta sauka ga dan adam ko ta sauka a duniya illa face babu wanda isa yayi mana ita sai Allah ba wanda isa yayi mana wannan hali da muke ciki Allah kasashen da ba muke ganin suna da ainihin ci gaba suna da kaza suna da tanadi waɗanda sun riga sun yi tanadi duk wani abu da zai zo masa a shirye suke sun haɗa na'urori sun haɗa kaza sun haɗa kaza amma gashi a yau su da kan suke kururuwa suna cewa a koma a roƙi Allah a koma a koma ga Allah ba su da tanadin ba su da maganin ba su da kaza sai Allah to balantana mu musulmi ya ƴan uwa ba abin da zai hidda mu cikin wanga hali illa bancin mu koma ma Allah subhanahu wataala mu tuba idan muka tuba shi kuma ubangiji subhanahu wataala zai karbi tuban mu Allah subhanahu wataala zai yahi mana ya ƴan uwa musulmi bayyana alfasha da bayyana aikin ki da bayyana munkari a cikin al'umma wannan wata ƙaraurawa ce wani abu ne na shela wanda ke nuna cewa al'umma dama annoba za ta bayyana a cikinta duk al'ummar da ya zamanto ainihin alfasha ta bayyana to wannan al'ummar dama tana jiran annoba ta bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazhar alfahishatu fi qaumin qat ba yanda za a yi alfasha ta bayyana a cikin wasu mutane hatta yu'linu biha ana kururuta alfasha din ana tallafa ma masu aikata alfasha ana ainihin ba a ɓoyewa a yi alfasha a ƙirƙiri ake aikata alfasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa fa shafihi mutta'un wannan al'umma sai annoba ta yaɗa a cikin ta wal auja da cututtuka allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw cututtukan da iyayensu da kakanninsu da suka wuce ba san ta ba me ke kawo wannan annoba me ke kawo cututtuka yawan bayyana alfasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa duk al'ummar da zina da riba suka bayyana a ciki to ita wannan al'umma ita ta jawo azabar Allah a kanta duk al'ummar da zina ta bayyana ana yin zina kirikiri an san mazinata an ki kama hannunsu duk al'ummar da riba ta bayyana an san masu mu'amala da riba aka ki kama hannunsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad ahallu bi anfusihim azab Allah wannan al'umma ita da kanta ta jawo uquba Allah da azaba Allah tace Allah iman yadda ka dama don haka ya ƴan uwa wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su ya ƴan uwa musulmi lalle wannan hali da muke ciki na annoba yana shi yana da ainihin wajibi wanda addinin musulunci ya dora mana mu shiga titayin kuma duk abin da ya zamanto zai kare mu daga wannan annoba addinin musulunci ya yarda mu yi shi ɗaukar kai addinin musulunci ya yarda illa iyaka abinda addinin musulunci yake magana cewa mai cuta a karan kan shi ya cutatar da ni ko cutar ta kama ni ba tare da ƙudurar Allah ba shine bayuwa shine abinda manzo Allah yake cewa la adwa amma kuma sai ce fir min al majzumi firaraka min al asad kayi gudu ga mutumin da ke da cutar kuturta ko wani ciwo wanda yake maladi contagious ana iya ɗauka ka yi gudu gare shi ka ƙaurace mai irin yadda kake gudu ainihin zaki kai ya cika shi yasa man lokacin da ainihin wani ayari suka zo za sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya daga cikin su akwai wani yana cutar kuturta daga nesa annabi ya ce dakanta nan an karba ya anaka farje mun maka mu baya koma annabi ce kakka matsoji na mabalanta na mu gaisa da kai domin mu dauka kariya kenan addinin musulunci ya da al-akhdhu bil asbab mu dauki kariya duk abubuwa waɗanda yake ahalin zikiri wannan da anan ba mu da ahalin zikirin ma abuta ilimi a wanga bangare irin likitocin mu duk abin da likitocin mu suka karantar ga ya kaza da kaza yana maganin wannan annoba tsafta tana magani mu da ma a musulunci tsafta akwai ta wanke hannu yana magani wannan abu ne mai kyau mu da ma ai kullun sai mun yi arwalla alal aqallu so biyar ga yini kaga wannan duk abubuwa ne waɗanda ya kamata mu lura da su an ce kaza an ce mu yi ƙoƙarin ganin cewa in za ka tari ka yi cikin kusurwa hannunka in za ka kaza kan mu matse ma juna kan mu yi kaza duk abin da likitoci suka bayar ya ƴan uwa na cewa ga abin da zai sa a kare ya zaman to kariya kai ka kare kanka ka kare ƴan uwanka wannan abu ne wanda yana da kyau ya ƴan uwa musulmi mu lura da shi mu yi ƙoƙarin mu yi la'akari da hakan tare da cewa annallaha tabaraka wa ta'ala shine ainihin ke sabbaba abubuwa ba abin da ke faruwa a duniya sai da kudurar ubangiji subhanahu wataala sannan kuma ya yan uwa duk waɗanda aka bada waɗanda zaka ga a yanzu suna yawo a gidajen waɗanda suke yawo ko wal Allah kalkashin kulawa ta ainihin likitoci waɗanda suke su ne ainihin masu kula da kiwon lahiya don su zo su wayar mana da kai mu yi kokari mu ba su haɗin kai babu tsangwama babu zagi babu mutum ya hita ya baka gidanka a'a wannan duka abin da ake so ya yan uwa mu gudu tare mu tsira tare muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kamar ƙarshen wannan annoba muna roƙo Allah subhanahu subhanahu wataala ya tsagaita mana ita Allah subhanahu wataala ya dauke mana ita Allah subhanahu wataala kai ya ƙara maimaita mana wannan tarihi a rayuwarmu da tarihin al'ummar musulmi baki ɗaya waɗanda suka rasa rayuwarsu cikin wannan annoba daga cikin ƴan uwanmu musulmai muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta musu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta musu muna roƙo Allah subhanahu wataala yadda manzon shi nabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labari cewa Allah zai ba su ladar shahidi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba su ladar shahidi waɗanda kuma suka kama da wannan cuta daga cikin ƴan uwanmu musulmi muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya warkar da su mu da bamu kamu ba muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kare mu Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wa ansur ibarak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabb al alamin Allahumma taqabbal siyamana Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina ya rabb al alamin العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين اللهم لا تعاملنا بذنوبنا يا رب العالمين اللهم عاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم اجعلنا من عتقاء نارك في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من عتقاء نارك في هذا الشهر الكريم الكريم اللهم اجعلنا من عتقاء نارك في هذا الشهر الكريم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله